أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kamar yadda yake gudana karatunmu na ranar lahadi tsakanin magarba da lisha a nan masjidin sabbin guda gawan katare ta makaram na adabul mufrad karatun da muke gabatar da na adabul mufrad na abi abdullahi muhammad bin ismail buhari wanda ya mutu hijira tana da shekara 256 a wancan satin mun kare muna mun shiga babe wanda yake bayani babun alwasatu bi shari mun kare shi mun zo mun yi kuma babe mun kare babe na hamsin da biyar mun yi babe na hamsin da shida babun haƙƙun jari zan mu tashi babe na hamsin da bakwai zan mu tashi babe na hamsin da bakwai inda babe yake cewa babun yabda bi shari ka ummi duk abin da zaka yi ka fara da makwabcinka in haka ce ajjaru da larabci makwabci yabda bi jari ya fara da makwabci kenan babe na 57 hadisi na 104 nan za mu tashi da fata idan mai karanta yana karanta kowa ya rika bin gurin yana karanta a zucce shi kuma kullum muna faɗi mutum ya rika rike ko karayu haka inda wata kalma ko wani abuwa ya arka jan layi ana rubuta ta yadda za gane insha Allah da fatan dai littafin da abin da muka koya wanda ya biya iya koyawa shi ma Allah dai ya datar da mu gaba daya sai hadisi na farko ya ce
قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث وانا رواية تباي مي تداما من كاوتا حديثي نوا من كاوتا أوجه ساتن حديثي ندري دا hadisi na 101 mun kawo wannan mai shigen wannan ruwaye sai sake mai dota kamar ya sake medota ya sake medota a wannan babin wajen guda baicin nan ma ya ƙara kasa kenan wannan ruwa mai take cewa hadasina muhammadu bin minhal muhammadu bin minhal ya bamu labari kale ce hadasina yazid bin zurai'in shi kuma ya samu da gurin yazid bin zurai'in kale ya ce hadasina umar bin muhammad an abihi shi kuma umar ya samu daga umar dan muhammad daga baban shi an ibn umar daga sahabin manzan allah ibn umar wane ne ibn umar shine abdullahi bin umar kenan an samu wannan ruwa daga abdullahi dan umar kala yace kala rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin allah mai tsira da amincin allah yace ma zala jibrilu jibrilu bai gushe ba yusini yana mini wasiya bishari a bisa haƙƙin makwabci hatta zannantu har dai ke da na yi tsammanin annahu sayuwar risu cewa dai makwabci zai gaji makwabcin shi me yake ne annan sallallahu alaihi wasallam ce jibril kullum ya zo yana ai me jibril shi ke kawo annan sallallahu alaihi wasallam sako misali ko to a cikin misali din da yake kawo annan sallallahu alaihi wasallam ya kasance jibril kullum yana gayawa mala'ika jibril yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallama haƙoƙin mutum akan makwabcin shi ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce dan yawan faɗin wasiyyai kamar ita ce ma in ta baka wasiya ayi kaza ayi kaza dan yawan wasiyar da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallama ce har nayi tsammanin kai a ƙarshe dai sai aya ta zo an ce makwabci yana gane makwabcin shi me zan mu gane a wannan ruwa kenan girman haƙƙin makwabci akan makwabcin shi ai ruwaya wadda ta wuce wannan ta sama inda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun menene sata menene zina menene kaza ko na rugo ce musu me yace musu a zina ko sai suka ce ai zina haramun ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da mutum ya je yayi zina da wata kai zina a su goma wanda ya zina da matan makwabcin shi to kamai so daya kamai gwanda ya yi ma sauki da kaje kai da so goma da wasu ko kuma sata annabi ya ce wanda zai je sata a gidan makocin shi wanda ka je goma gida goma a gari kai sata shi zama da sauki kenan wani duk mai tuna mana hakkin makwabtaka don wanda yake jibrilu bai bushe ba yana mini wasiti a bisa makwabci hatta zannantu har dai sai da na yi tsammani annahu sayuwa rusuhu cewa dai makwabci zai gadi makwabci wannan ruwaya kuma buhari ya hudo ta a cikin jami sahi nashi muslim ma ya hudo ta ruwaya ce muttafiqun alaiha sai ruwaya ta gaba
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن, بن شابور.
شابور وعبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا أهديت أحديث لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يسيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه wannan ruwaya ta gaba ita ma ruwaya ce wadda ta wuto bacci nan adabul mufrad ta zo ahmad ya hudo ta a musnad nashi kuma albani ya sa hata ita wannan ruwaya da zan makaranta take cewa hadathana muhammad bin sallam qala muhammad bin sallam ya ba mu labari yace ahbarna sufyan bin uyaina shi kuma ya samo daga malam sufyan dan uyaina bin sha an dauda bin shabur daga dauda bin shabir shabur wa is- wa abi isma'il daga kuma abi isma'il an mujahid daga malam mujahid an abdullahi bin amr daga abdullahi bin amr bin ati abdullahi bin amr bin ati yace annahu zubihat lahu shatun yace a gidan shi wata ran an yanka akuya shatun bi ma'ana akuya annahu cewa shi zubihat lahu shatun an yanka mai akuya Fa- faja'ala ya ƙure li gulamihi da aka yankawa mai akuya sai yake cewa gulamihi yaren shi gulam yana ɗaukan yaren shi ko mai mai hidima ko kuma wani ɗan shi ne wanda yake gidan wanda yake aikin abin shine faja'ala ya ƙure li gulamihi sai yake cewa yaren shi a hadaita lijarina al-yahudi a hadaita lijarina al-yahudi shin wannan akwai da aka yanka ka ɗoka ka ba makwabcinmu wa makwabcin nan namu bai yahudi ka ba makwabcin nan namu bai yahudi har su bi ki gari kamar abu don mahimmanci shi in za a ce kamar kyauta ce za ka yi gidan wani sai ka riƙe wancan yaran na kai ni ka kai wannan gidan wani nan ka kai gidan wani nan to irin wannan ne shi yake ciwa yare shi ka kai kyautar naman nan gidan makwabcinmu wa- gidan makwabcin nan namu bai hude tun daga gidan shi kuma na gidan gaba bai hude ne ba musulmi ne ba kuma shi ya yanka akuya sai yake cewa wa yaron nashi ka kai kyautan naman nan gidan wa makwabcin mu bai hude ka kai kyautan naman nan gidan makwabcin mu bai hude sai ya ci gaba da ce mai dan sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya hude dan naji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa ma zala jibrilu jibrilu bai gushe ba yusini yana mini wasiya bijari a bisa in kyautata a kyautata a makwabci hatta zannantu har sai da yayi zatan annahu sayurusahu makwabci zai gadi makwabci kenan jibrilu bai gushe ba yana wa annabi wasiya har sai da annabi yayi zato kai a ƙarshe dai sai an ce makwabci ya gaji makwabci to bai ci wanda bai miki gane a wani ruwaye kenan hakkin makwabtaka ba sai ba sai ba sai musulmi ba ba sai addinin ku ya zo ɗaya ba hakkin makwabtaka ko da wanda kuke makwabtaka da kai da shi kafiri ne to hakkin makwabta da makwabtaka da kai kenan ana so a samu wani kado na shiga tsayin ku da kyautatawa da duk wani abu wanda zai cuce shi ko cuce shi ko cuce shi kaka bari ai kenan duk wani haƙƙi na makwabtaka yanda yake hawan makwabcinka musulmi haka yake hawan makwabcinka wanda ba musulmi ba dan mun ga sahabbai da tabi'ai dama in sun zauna makwabtaka da wanda ba musulmi ba ga gidanka yanzu ga na ce ga gidanka ko makocinka na gaba kirecen ne kenan haƙƙi yanda haƙƙin kan musulmi yake akan ka shi ma wani kirecen yana da haƙƙin makwabtaka akan ka ba ka ce ba sai musulmi dan uwanka ne kada yake da haƙƙi akan ka kenan dan wani shi wanda yake cewa da ya yanka akwai a gidan shi yake cewa a yanka akwai wa wa makwabcin shi alhali makwabcin na shi ba a dinin su ba daya har yake ne fetan magana ka kai ka kai ka kai yake wani to sai ruwa ta gaba
قال 106 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثه أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يسيني بشار حتى ظننت أنه سيورثه
to kaga tun daga ruwaya ta wannan 104 ko in ka zo ta 105 in ka zo da wannan wanda makaranta duk menene ne ma'ana ɗaya ce jibrilu bai gushe bai yana mun wasiya ga makwabci har sai da na tsammanin cewa makwabci ya gaji makwabci me ya saka gane nan kuma duk hadisai da suka zo daga sahabbai daban-daban daban don mahimmanci abu kaga yanzu wannan shi ma da zan makaranta wannan shi ma buhari ya huto shi muslim ya huto shi ya ce hadasana muhammadu bin sallami muhammadu bin sallami ne ya ba mu labari kale ya ce ahbarna abdul wahabi shi kuma ya samu daga abdul wahabu as-sa'abi kale ya ce samitu yahya bin sa'id ya qulu naji yahya dan sa'id yana cewa hadasani abubakar abubakar ya ba mu labari ya ce an amrata daga amrata wacce amrata amma ta wace mun yi bayani muka ce zai zo da muka yi tarihi sahabi ko wata tabi'i ko wace ce muka yi kamata daga mulki a wadi ranar mai tarihin amrata ma muka ce ana ce mata amrata bintu bintu abdurrahman amrata bintu abdurrahman ita babanta sahabi kakanta sahabi sunan babanta abdurrahman sunan kakanta sa'ad sunanta kenan amrata bintu abdurrahman abdurrahman binu sa'ad ita ta rawaito hadisai da dama amma duk mafi yawan hadisan ta rawaito na Aisha ce ummul mu'minina mafi yawan hadisa amratu hadisan Aisha ne ita ce ta kasance zamanin Umar bin Abdul Aziz khalifa yake khalifa Umar bin Abdul Aziz har yake bada umurni umurni a rika zuwa gurin ta ana dokan karatu ita amratu tana da khilqa ta karatu ta bude Umar bin Abdul Aziz yake ba cewa mutane su je gurin amratu su doki karatu ta ɗauko ruwayoyin hadisai da dama musamman hadisan aisha to ita wannan amratu amrata bintuwa abdulhaman binu sa'ad hadasat ku ta ba shi labari ta ba abubakar anna hasami at ta ce ita ta ji aisha ta aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama siddiqa bintu siddiq ta kulu tana cewa aisha tana cewa sami itin rasul sallallahu alaihi wasallama ya kudu na ji ma'aikin allah mai tsira da amincin allah yana cewa ma zala jibril kaga da shine hadisi ne ya zo daga can can can mutawatir dan muhimmancin abin ma zala jibril jibril bai gushe ba yusini yana mini wasiya bijari akan makwabci hatta zannantu har sai da nayi zaton annahu la yuwarisuhu cewa dai makwabci zai gadi makwabci kenan kaga ruwa ne muka akan ma'ana daya tun daga na ɗari da kudu da ɗari da biyar da na yanzu duka na jibrili ne bai kushe ba yana wasiya akan makwabci yana tawa annabi wasiya makwabci ya kula da makwabcin shi makwabci ya kula da makwabcin shi har annabi yake ga kai an yi a ƙarshe aya wata sauko ba a ce da kai gaduwa tsakanin makwabci da makwabci kuma can baya ma ai na ɗari da ɗaya shi ma mun shi daga amra can ma ai daga amra mai dushi ne a tsananan a cikin gadiba hadisi babu wasatu bijar hadisi na 101 shi ma ai ya zo daga amratun an aisha kenan shi ne sake mai dawa to sai je babe na 58 sai je babul yuhudi ila aqrabakum baba in zaka yi kyauta a makwabtanka kamar yanzu shi wancan wanda ya yanka akuya to kowa ne zai ba ko kowa zai ba sai ce babe zakka yi in zakka yi kyauta zakka yi zuwa makwabcin da yi kusan da kofarka aka raba hum baban wanda yi kusa da kofarka kenan wanda yake liƙe da kofarka shi ai makwabcin da yawa ne to kamar in zakka yi kyautar wace ka farawa shine yace yi kudi zakka ba da kyautar ila aka raba hum baban da wanda yi kusa da kofarka to shine zai bayani wannan baban wane ne makwabci duka unguwa ne makwabta ko kuma makwacinka ne wanda yake liƙe da kai ko kuma gida nawa ne makwabci kenan a wannan baban san magani wai kana malamai sun sassaba da zama ka saba ne na malamai wanda yanzu a gida ga gida na nan to wane ne makwabci na gida nawa duka unguwa ko wanda yake liƙe da kai kenan a wannan baban in mun karanta zama ka magangunan malamai akan wane ne makwabci kuma sai mu ka tarjihi da suka yi sai ya ce قال حدثنا حجاج بن منحان قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى, فإلى أيهما أهدي أهدي قال إلى أقربهما منك بابا to wannan burwa da za mu karanta buha baitin ta zo ana adabul mufrad buhari ya fito ta a cikin jami'i sahihi nashi a cikin kitabul adab babun haqqul jiwa kuma ga nan ta zo a adabul mufrad kenan ruwaya ce sahihiya yake cewa hadathna hajjaj bin minhal qala hajjaj bin minhal ya ba mu labari kale ce hadathna shu'ba malam shu'ba ya ba mu labari ana cewa shu'ba bin hajjaj qala yace ahbarani abu imran abu imran ya ba mu labari abu imran ya ka kunya sunan shi abdullahi kala ya ce samitu dalha na ji dalha shi kuma dalha ya samu an aisha daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama siddiqa diyar siddiq kala ta ce aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce kenan aisha ta tambayi annabi ta ce mi qultu ya rasulallahi aisha ta ce ya manzan Allah kamar tambaya ce da ta yi ƙultu ya rasulallahi na ce ya manzan Allah inna li jaraini ni ina da makwabta guda biyu inna li jaraini ni ina da buwazan guda na bi guda biyu na makwabta na fa ila ayyuhuma ukhdiya to ina so in yi kyauta ko kamar na yanka wata akuya ko na yi wani abuwa zai kora ko an yanka ila ayyuhuma ukhdiya to wani ne zan wa kyauta tunda ai baka iya ba duka duwa ko to ka yi wani rago ko ka kawo wani abuwa kana so a makwacin ka ba wani to waye zaka ba to shi da Aisha ta ce ya Rasulullahi ya manzan Allah inda ni jarai ni ni ina dawa makwabta nawa guda biyu to fa ila ayyuhuma uhdiya a cikin su biyun zuwa wane ne zan yi kyauta tunda ai baka iya ba gaba unguwa baka iya ba gama gaba yamma musu arewa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ila aqara bi himamin kibaba zuwa wanda yake kusan da ke kofa zuwa wanda yake kusa da ke kofa kenan wanda furush din ki na kusa a cikin gwazan in kenan wane ne kofa shi daga an wuta in tahiya za a yi ita za a fara zuwa kayan karago a gida baka iya ba gabas yamma to kana so ka ba wani ko cinya kyauta misali to a makotan waye tantance kawa Aisha ya annabi ya ce mata wanda ya yi kusa da ke a cikin gidajen yanzu misali ai da kawai gidaje da muke yi babban gida an an shiga kuma sai ga an yi gida-gida an rarraba kowa kuma da ban ɗakin shi da ko shigo to kenan wanda yake liƙe da kai wanda daga kawo da gidanka shi ne ka saka ba wanda zaka ai makwacin na makwacin eh ai ta zira kaɗan ƙofar tana can gaba wani kuma ga ƙofai ga ƙofai kenan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Aisha ila aqrabi ma min kibaba zan kibada zuwa wanda ya kusa gare ki ko a mun gane kenan Aisha ta ce ya rasulullahi ya biya inna li jarani ina da makwabta to fa ila ayyukuma uhdiya zuwa wane ne zan wa kyauta in ina so in yi kyauta kuma dai zan wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuwa wanda ya kusa kofa gare ki to sai na gaba
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوبي الجوبي الجوني عن طلحة بن بن عبيد الله رجل من بني تميم بن من بني مرة.
تيمي من من بني تيم بن بن مرة.
مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقرب حمام كباب kenan wannan shi ma bai ya maimaita eh ɗaya na saba ne ya maimaita shi ma na saban daga Aisha wannan ma daga Aisha shi dai ta hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Muhammad ibn Jafar qala hadathana Shu'ba yace an abi Imran daga abiwa Imran sunan shi Abdul Malik bin Habib shi wani abi Imran ajwani Abdul Malik bin Habib sunan shi an Talha bin Ubaidillah shine yace rajulun min bani taym wani namiji ne daga bani taym famin shi ne an aisha ta daga aisha qalat tace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah inna li jaraini ni ina da makwabta guda fa ila ayyuhuma ukhdiya to in zai yi kyauta zuwa wasan wa kyauta a tsakanin su biyu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila aqrabihima min kibaban zuwa wanda yake kusan kofa da ke ai wannan hadisin ya yi shige daidai ke da ayar ƙurani wata aya ta yi daidai da shi wata aya ta yi daidai da wannan ruwa ya zama karanta can kuma nisa'i wa abdullaha wa abdullaha wala ta shirku bihi kuma ha ya ce wa abdullaha wala ta shirku bihi shi'a ku bauta wa allah kar ku yi shirka da shi ko kaɗan sai ce wa bil walidaini ihsana kuma ku kyautata kyautatawa ga uwaye kenan inna da babanka da mai ba ka kyautata musu sai ta komi wa bi zil qurba sannan kuma ka kyautata makusantanka a yan uwan ma makusanta kenan a makwabtan ma makusanta bai kare ba sai ce wal yatama da marayu wal masakini da miskinai ya ce wa jari zil qurba da makwabci na kusa wa jari da makwabci na kusa wa jarin zunubi da makwabcin kuma da yake liƙe da kai kana tare da shi kullum sahibu yi wa sahibu yi yanan kaga ayar qur'ani ce wannan daidai ta ta zana to su wannan da muka zana wa abdullahi wala tushriku bi shay'in mutum ne zana na wace wa abdullahi wala tushriku bi shay'a to ka bauta wa Allah kaka yi shirka da shi ko kaɗan sai ce wa bil walidaini ka kyautata kyautata ga inna da baba kenan uwaye to kuma jama'a abucin kusanci biyu wa jari wal yatama marayu miskinai da ja makwabci na kusa to wannan su duka ko da ba ka ko da ba musulmi ne ba wannan kada kyautata musu wannan wanda muka zana kenan ko da addini ya saba da kai da su haƙƙi ne kyauta musu wani mutane da uwaye da makusantanka da marayu da miskinai da kuma mi makwabcinka na kusa kenan ko da addinin ku ya sauya makwabci haƙƙi ne ka kyautata mai ku gane ba, ko da addini ya sauya kamar yadda wannan wannan ayata ya bayani wa jari yawa da makwabci na kusa kenan ko da ba addinin ku ɗaya ba shi kirece ne kai musulmi shi yana wani addini kai musulmi kenan sai ka kyautata mai yana da wannan haƙƙi wannan duka wanda muka zana suna da haƙƙi a kanka sai ya ce babun babe na gaba kenan nan shi yana nuna mumu wannan ruwa da muka kare yana nuna mana ne ita ba ruwa ce wannan buhari ya fito da ita me take nuna mana a makwauci masala ne zama ka ce kayanka kayanka rago ko ko ko kayanka akuya kamar wancan to ai baka rabe ba gaba ɗaya kai ba gidanka fami ce babba to amma dai ai kana so kai wani dan kyauta a ɗaya daga cikin makwabta to waye zaka ba kenan wanda gidanka ya yi kusa da shi shine wajari bitul qurba ma abuci ma abucin kusa sai babi na 59 yace babun al'adina fal'adina minan shira makusanci sannan makusanci na daga makwabta adina makusanci sannan makusanci haka ce adina furosh sannan furosh kenan kenan zaka fara in duka daidika da wadata zaka ba mutane da yawa kenan sai ka fara da wanda ya kusa sannan kuma mai bi mai zandan mai bi mai shine adna wanda yake kusa fal adna sannan wanda yake kusa min jirani na daga makwabta to sai ce قال حدثنا الحسين بن حويري قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحس عن الحسن أنه سئل عن جار عن الجار فقال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره
ya yi tsohon eh a yanzu zamanin zai yi ko ya yi ba to bari a fasa ta shi a tattauna ga shi ya ce hadatuna husayn bin quraysh husayn bin quraysh ya ba mu labari kalin ta hadatuna fadal bin musa shi kuma daga fadal dan musa an walid bin dina daga walid bin dina an hassani daga hasan wani hasan a a hasan al-basri hasanil to daga hasan basari tabi'i ne yawa tabi'i ne aka ce tabi'i wanda ya ga sahabbai ya yi karatu gurin sahabbai to hasanil basari shi ne annahu su'ila an shari aka zo aka wa hasan basari wannan tabi'in aka ce mai yaya makwabci yake wani ne makwabci kenan ayoyi hadisai sun zo a kyauta makwabci to sai aka tambaye hassan basari aka ce wane ne makwabci shine ana wasu ila an jari an tambaye hassan basari akan makwabci fa kala sai hassan basari yace arba'una daran amamahu gida arba'in a gaban gidanka wa arba'una da wa arba'ina halfahu da gida arba'in bayanka wa arba'ina an yamini da maka gida wa arba'ina an yasari hagun inka gida to a fatawa hassan al-basri kamar shi tabi'i ne aka zo aka tambaye shi yaya makwabci wane ne makwabci wanda za a kyautatawa sai ce ka kalli gaban gidanka yanzu daga nan muna nan su biluta in ka kalli gaban nan gida sai ka ilga gida nawa arba'in don makwabta da ne ka kalli nan ka ilga nawa arba'in ka kalli nan yamma in ka fara yamma kenan tun daga nan in kai kwana ina kai kai ta ta kwana gidan kai kauce gidan Usaini Ago duk sai shi yake da makoci ke da in ka kalli nan hallu bayan ka sai ka kai kusan kwalliya Ago a to 40 40 amma da fatawa eh a fatawai hasan basari to amma da ai ai ai tun da ai in zaka dauka yanzu su gidansu na can da namu dai ne eh mu yanzu ai mutum zai samu falilan kare yayi mu kuma yanzu su kuma can ai kamar buka-buka ne haka ba duniya ba ci gaba kamar gidanmu ɗaya yanzu su can na wannan lokacin sai ga gida famino ne zai kai goma eh wani babban kare sai kai goma kenan fatau wannan ita a yanda a shari'a yanda abin yake a halin haddin makwabci wani ne makwabci gida nawa ne makwabci babu nassi mu gane babu nassi in sahihi wanda ya zo ya ƙayyade wane ne inda makwabci ya tsaya kamar aya ba ta ƙayyade ba hadisi sahihi bai ƙayyade ba kawai hadisi na wannan ka'abin malik da ya ce shi ma ala inna arba'ina daran ja amma dai hadisin ba ibn hajar da su hatta albaniya da abba hadisin hatta abba hadisin yadda dai takaiya magana dai a takaicen takaicewa babu hadisi sahihi ko kuma aya wadda ta sa iyakai makwabci don wannan hatta sahabbai sun saba a kan daga ina haddin makwabci ya tsaya shi fatawa ali bin abi dalib cai makwabci cai kullum man sami a nida ba hoja duk wanda yake jin kiran sallar masallaci makwabcin gari kuka jin kiran sallah daya makwabcin gari to maka dauke da aisu can babu da speaker eh eh shi fato ali kamar duk wanda kuka yi ke illa zai kira sallah kira sallah take iske kowa da ladan daya to wanda ku ne makwabta a fatawa ali bin abi talib to in ka doke ta da yanzu zamanin mu ai mu yanzu da me ake su kuma can fa bala yawa kenan inda baki ne kika aibi huce gida nawa kai bai huce gida nawa biyar duk kwari murya mutum ne to yadda wani fasawa ce ce kuma wa'ansu daga ciki suka ce man sallama aka fi masjidin wahidin lafiya ma salatu suri duk wanda yake sallah a masallaci daya ballantana ma sallah asuba sai da sallah asuba ai ta ce sallar babu ka zo na zo yan sallar da ake yi a zahar la'asar magriba ai ka zo na zo ne yawa dan hanya ma tsaya yake dan wanda kasuwa ma ta kashi ungo tsaya yake to sallah asuba ba kowa dan kancan ne yake da masallaci kenai wani suka ce wanda sallah asuba ta gama ku a masallaci daya shine wa shine makwacin ta can ali ya ce ya kira sallah su ko wani sun ce wanda masallaci ya gama kuɗi ballantana ma sallai asuba kuma shi wannan ta hasan basari shi ma fatawa wannan fahimta aisha ce aisha mata da sallallahu alaihi wasallama ita ma ta sai aljiwaru arba'una daran min kulli janibi makwabtaka gida arba'in ne daga kowane ina ko ce kenan me yasa suka shassa ba ali ya ce kaza aisha ta ce kaza wani ya ce kaza akan makwabtaka saboda babu nassi sarihi na annabi da yace ga iyakai ga iyakawa makwabtaka da wannan hatta a immatul mazahib malamai wannan masu a'imma mazahib guda dawa guda hudu imam wani na farko malik shafi abu hanifa to su ba sun saba akan wane ne makwabci abu hanifa ya ce wata abu hanifa da aka tambaye shi waye makwabci sai ce malla saka daru gudaraka wanda gidanka da gidan shi kuke kule shine makwabci shi a fito abu hanifa kenan wanda in kana nan tsaka kenan nanan kinka da nanan kinka wanda gidan su yi kole su ne makwaci wanda ya take fitowa to imamu shafi'i kuma sai ya hau wannan magana ta hassan albasari shi ma ce gida nawa 40 kenan makwacinka da kowane kote gida 40 imam ahmad sai yake da ruwaya guda biyu ya tashi ta gida 40 kuma ga wani guri kaji ba kamar cikin mugudin ibn al-qudama sai ya ji akan gida 30 amma da imamu na maliki sai ce la hadda lijiwa babu haddi babu iyaka da makwabci sai abu al'ur al'adamin aka ce makwabci wane ne makwabci al'ada yanzu nan aka ce makwabci wa makwabci ai baka ɗauki ba ɗan gida yawa ɗan saksar ɗinka to wannan fatawar ita ta imam malik ita aka yawan tare ta kenan wanda muke makwabcinka wanda yake cikin sattar ɗinka kenan wanda kama wani gida binan binan nan nan wanda da yana cikin sattar ɗinka kenan sai ka ɗauki kamar ita ce fatawar ta ali wanda kuke jin kiran sallah daya wanda kenan daga nan in ne kai waje kai kiran sallah kenan ai nan gida biyu na nan sun shi gida biyu na nan gida biyu na nan gida biyu na sun shi kenan shine makwabta kenan wannan fahimta wace ce fahimtawa a wannan da muka ce da ya ce ana wasu ila an tambaye shi an jar akan makwabta fa qala sai ce 40 da gida 40 amma mahu a gabanka da bayanka da damarka da hagunkinka ko ina gida 40 40 fahimtar hasan al-basri ce ko shi kuma tabi'i ne amma dai muka ce kuma huwa qauli aisha aisha ma ta tai a wannan kwadai amma dai malamai sun je babu hadisi sahihi ingantacce wanda ya kayyade kawai annabi ya ce makwabci makwabci makwabci aya alqur'ani ma ta zo ta tai wa jaru zil qurba makwabci na kusa kenan sai mafi yawan malamai suka ce akan wane ne makwabci sai mu ɗauki al'adar mu in aka ce makwabci waye makwabci eh ai ko al'adar mu da kwai unguwar mu daya da kwai makwabci na ne zaka gamu a da wani a gari ta ce to wannan kasar shi wace a wannan ai makwabci na ne ko kuma wanda ya ce a wannan dan unguwan mu ne ai wani in gida goma ne ma tsakanin ku da shi sun aka tambaye ka ka san wani ya zaka ce dan unguwan mu ne wani kuma an tambaye ka zaka ce makwabci na ne ga gida na ga gidan shi ko kuma makwabci na ne tsakankanin mu da shi gida daya to wannan shine fatawar tamali la hadda li jawab kenan wanda al'adar mu shine makwabci shine makwabci tun da ka dauki wani gida arba'in ai wani garin wani gidajen manya ne zai da ka samu an yi fila manya katon kare an yi to ina gida da ba sai ya ce ba to wani kurin ko ba kasu kasu ne ba haka an yi kenan sai mu ɗauki fatawa imam malik la haddabi la haddabi bi juwa babu haddi ga makwabci to kuma makwabci muka ce da babu haddin da shi mun ce kuma babu hallo bambancin addini a makwataka babu babu bambancin addini kenan dukkan wanda yake makwabcinka gida ɗaya biyu uku nan ko da addininku ya sauya sauran sunan shi ne wannan shine fatawar ibn al-qayyim al-jawzi in ka ji ba tahin shi ahkam al-ahli zimma ibn al-qayyim a wannan fatawayi yace dukkan wa qad ja'ala Allah li qaraba wa in kana kafirun wa qad ja'ala qad ja'ala Allah li qaraba haqqun wa in kana kafirun Allah ya sanya wa kusantaka haƙƙi ta makwabtaka ko da shi wannan kafiri kuma wannan ayar makanta ita ma shine yace duk abin da aka abbata a wannan ayar wannan da to wajibi ne hakkin shi ka tabbatar ko da mutumin ya kasance kafiri ne wa abdullah wala tushriku bihi ka bautawa Allah ka kai shirka da shi ko ka ko sai ce wa bil walidaini ka kyautata kyautatawa ga iyaye ai mai yana hadisai da suka wuce nan baya iyayenka ko da menene ko da addinin ku dole sai ka musu sai ka musu biyayya sai ka musu da'a na biyu kuma ayata ce wabin zulkur ba mutumin ka na kusa dan uwanka na jini ko da addinin ku ya sauya sai ka bin sai ka kyautata min ka ba shi hakki ba mai hadisin Umar bin Haddad ba ya dauki kado ya aika wa dan uwan shi a ina a Makka kuma dan uwan shi ba musulmi ba sai yake komi wal yatama warfelan koda ba musulmi ba an ka taimaka mara da samu lada sai kuma wal masakin da miskinai sai ce wa jari zalkurba da makusanci na kusa shi ma makusanci na kusa ko da ba musulmi ne ba haƙƙi da kuwa a kan shi wa jari zumbi abin da jari zumbi shi ne makusanci abokin tafiya na gida sahibu jim kenan wanda kuma menene wanda shi ba ba zai inka ne ba na gida kamar bulaguro zai gama za ku zamna a kar ko jirgi ko mota guri daya shi ma wani menene makwacin kai kenan sai ka kiyaye ne haƙƙi shi kana shan taba Allah ya jarabce ka da shan taba ko to kuma kuna mota ɗaya da kai da makwacin ka in ka sha a gaban shi ai ka tuce shi kuma da wani abubuwa da da mutane ba su yana wani abubuwa ko da na addini ne fa in kai ka cuci makwabci mun gane yanzu misali ga gidana ga gidanka kawai sai in sai ta lasbida a kwana ina sa kira in an yi magana kace karatun qur'ani a yi daidai a musulunci ba daidai ba misali eh ai kila a wannan gidan wani bai da lafiya ko masu tsara ta buga shi ko kuma a likita an bashi an ce ya huta kai ka hana shi bacci in ka yi magana kuma ka ce qur'ani to wannan muhammad malamai suka ce ta haƙi ne a cikin mafuta ita kiran sallah an sa ai wannan kiran sallah ne ko wannan karatu ne lokaci gari ai a watsi amma dai sai ka seta lokacin barci ka sai ta lasifika ka bude bolim ka sa kira a kwana ana yi wannan ma baka ba makwabci ba ake shi kai malamai da kowanda suka fatawa ko da a mota ka doki mutane da kake sa music in dai ba in gusto ka kasa kai ba music ba music da dama an sa ai haram jago to kowa zai zan kunna a mota ka doko mutane suka ce kai duro baka kasa ka kasa musu baka ce ba wa'azi ne ba kulci ne ko kafirai ne a'a ba wani shi musulunci sauki gari kuma shi duk in hane da a yi yanzu hannun ake bi allah dai hana a cutuwa makwabci ko kuma shi da ya aka ce gobi gwalgwadon ikon ku zafi to ga yanar nan yanzu mani sana'atu ko to ga ni yanzu nan gidana kawai sai na bude kasar kai na na wa'azi tun yuni ya har asuba sai yi aiki makwacin ta zo ta yi magana sai ka ce wata ayar ƙur'ani ne fi so ka duniya ta zo ƙarshe ƙur'anin za a ce in kashe to wannan duk wannan malamai suka ce a a hudda haƙƙin makwabtaka kaka cuci abu ko da da abin alheri ne ka zo ka ce dan kaza ne dan wa'azin ne dan musaffan ne a mutane suna barci ba su su yi su yi barcin su kenan in yi zaku yi rage bolim in dai na a kwana ana yi ne lokacin barci ba ne yanzu ba ne yanzu ai lokacin kowa na mi tuwa tuwa in shi wannan ba wani abu ne ba kenan wanda duk kaɗan daga cikin haƙƙin makwabtaka sai kenan a takaice take cewa mun gane wannan ruwa ta Hassan Basri ko ta gida 40 ba nassi ne ba na hadisi ingantacce ko kawai nassi dai makwabci wanda al'ada wane ne makwabcinka waye ba san in ka shi zan mu doka to sai ruwa ta gaba da hadisi 110 قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بن بشالة بشالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بشاره الأقصى قبل العدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى to shi ma wannan ruwa da zan karanta ta fasarta hadisai da suka wuce wa in ka ta ruwa ce da ifa amma da tana fasarta hadisai da suka wuce da ba wanda muka yi shi ma me ka fara da na kusa kan na nesa shi ne ce hadasana bishir bin muhammadin kala ahabarna abdullahi kala ahabarna ikirma bin ammar قال حدثنا القمة بن بجالة عن زيد قال سمعت أبا هريرة جاء أبا هريرة أنا جوا أبا هريرة شين عبد الرحمن بن سهر الدوسي شي wannan yace yaji abahu zai yana cewa yace yaji abahu raira yana cewa me abahu raira yake cewa la yabda bi sharihi al-aqsa in zaka yi wata kyauta ko wani abu to kakka fara da makwabcinka wanda yake nesa qabla al-adna kafin wanda yake kusa kenan la ya wala yabda kai ya fara bi sharihi al-aqsa da makwabcinka da yake nesa qabla al-adna kafin makwabcinka na kusa walakin amma yabda bil adna ka fara da makwabcinka na kusa qabla al aqsa kafin makwabcinka na nesa na yanka rago ba na iya ba gabas yamma na ci zan ba da cinya guda da wa zan fara kenan wanda gidan ya ne kusa kuma baka ce baka shiri da shi kenan duk a gaba dai ko da yake zai mu bayanin hakuri ba mu kai gurin ba duka bayanin zai mu na bayanin hakuri dan da kana iya rayuwa tana kaka wani makwacin complique wanda ta abin da kai baka wuta to wannan ma hakuri yake da shi makwacin complique shi ma da kai gaba zan mai bayani shi insha Allah kenan dai ta wannan ba ta nuna muharata illa Abu Hurairah yake cewa ya la yabda kai fara bi jarihi al-aqsa da makwacin shi na aqsa na qabla al-adna kafin makwacin shi na walakin amma da ya fara bil adina ya fara da makwaci na kusa kafin wa na nesa sai ce babun babi na nawa na sattin man agalaka baba wanda ya rufe kofa alajari absa makwabci shi wata kofa yake ji dare ne kwa ka ta kuwa ne ke ni kofa alheri kyautatawa kamar kyautatawa ai kamar biyan ne kenan majalisin komai kama bude ai ba rihi ko abin ke man agalakal man agalakal babin ba isti'ara ne ko ba rihi koha ba ta sa ku ba kare bi a kai rihi koha ka ta tami ta alhi kenan man agalakal babu alayya wanda ya rihe kofa shi ta alheri a bisa makwabci ai kana ga wanda Allah ya baka wadata wadata sosai ba kama an kama ba irin wannan kai ba kai ba wannan ba kuma ba ka watsa dukiyarka ba ka yi daidai karfi kamar wanda Allah baka wadata sosai kuma sai ka zama to baka amfana kowa a unguwa ai kana samun wannan wanda ya tara ya tara kuma bai amfana kowa balle makwabcin nashi ba to wannan ne ba su to shi nan man wanda ya rufe kofar ta alheri a bisa makwabcin shi sai ya ce
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال لقد عتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بدي بديناره وديناره ودرحمه, ودرحمه من, من أخيه المسلم ثم الآن
الدينار الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أقلب بابه دوني فمنع معروفه to wannan baba muka ce yana karantar da ni wanda ya rufe kowace akan bakwacin shi ba ko ha baka saki ne ko muka ce kofai kyautatawa kofai alkhairi shi da yake hadasna malik an isma'il qala hadasna abdussalam al-laysin an nafi nafi man huwa nafi maula ibn umar ko an malikin an nafi an ibn umar nafi huwa maula ibn umar an ibn umar daga ibn umar abdullah ibn umar ko bin hatab qala yace na abdullah ibn umar bin hatab yake cewa laqad ata alaina zamanu kamar labari ne ke bada abdullahi da umar sai yace laqad ata alaina zamanu haƙiƙa wani lokaci ya zo a gare mu yana ba da abin labarin baya ne da kuma labarin yanzu a su macen da zai ba da labarin mazan jiya da mazan yau zai ba da labarin zamanin annabi na farko da zamanin kuma ƙarshe-ƙarshe balle ba kuma yanzu shi ne ce lakar a ta'alai na zamanu haƙiƙa wani zamani ya zo a kanmu auƙala hinu ko kuma ya ce wani lokaci kenan nan abin da yake ni wani zamani ya zo a kanmu ko kuma wani lokaci ya zo a kanmu wa ma ahadun a haƙo bi dinarihi wa darhamihi min ahihi ba wanda yi san kowa ya yi san dinarin shi da darhamin shi dinar kudin shi kenan ya san kudin shi da kuma ƴan uwan shi musulmi dinar kudi na zinariya wanda aka buga da zinariya ko darhamin kuma wanda aka buga da azuwa abin da yake ni wani zamani ya wuce wanda mutum ya yi san ɗan uwan shi a kan kuɗi wani lokaci ya wuce wanda mutum ya yi san ɗan uwan shi a kan kuɗi in aka je ɗan uwan shi musulmi a kan kuɗi ga ɗan uwanka musulmi ga dukiya wanda suka zaɓa ɗan uwa musulmi shi ne yake wannan zamani ya zo mu ya ce sun al'ana ya ce amman dai ya zo ibn umar yake wani kenan za a su mata kenan zamanin annabi da zamanin annabi ya ce ɗan shekaru ba ɗaya ne ba sai ce sun al'ana sai ce amma da yanzu a dinar wa darham dinare da darhami a habbu shi ya yi soyuwa ila ahadina zuwa ɗayan mu min ahihi daga ɗan uwan shi musulmi mun gane ibn umar kenan ke faɗi farkon musulunci mutum ya yi sai ɗan uwan shi musulmi yada dukiya ai ayal qur'ani ma ko wa yusiluna ala walau kana da hiyar hasasa kenan suna zaɓa su ba 'yan uwansu ko da suna bukata abu kenan ibn umar ce wannan laqad ata alaina zamanun hakika wannan zamanin ya zo mu ko kuma wannan lokacin ya zo mu wani lokaci ne yace wa ma ahadun ahaku ba kowa wanda ya cancanta ya san kudin shi da darhamin shi min ahihi musulmi da dan uwan shi musulmi kenan a wannan zamanin na farko kowa ya san dan uwan shi musulmi ya da dukiyar shi sun ma'al'ana sai ce kuma yanzu a dinaruwar darhamu dinare da darhami kenan dukiya a habu ila ahaduna shi ta soyuwa zuwa dan uwanmu min ahihi musulun daga dan uwan shi musulun yace kuma ni sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu na ji ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah yana cewa kan min jari yawa daga cikin makwabci kan min jari yawa daga muta'alliqun bi jarihi yawmul qiyama zai ratayu ga makwabcin shi ranar tashin kiyama kenan makwabci zai shako makwabcin shi ranar tashin kiyama ya kulu ya ce ya rabbi ya ubangiji haza agalaka baba huduni wannan ya rike kofar shi ba da ni ba fama na a ma'arufahu ya hana ni duk wani alheri da yake da ga wata ruwaya wa mana'a ne fada da ya hana ni duk wani sauran abubuwa da yake samu me yake nihi nan wai ba kai ma ba dai ga kana a yanzu duniya iri biyu ce da kai wanda kai ma dai ga kana da yar sare in ka je ke buganan buganan kace da kanka ko to amma da ai da kai wanda Allah kuma ya bude ma to nan Allah ya bude ma ka kyautata wa makwabcinka misali ga ka ga makwabcinka kana da mota kana da kaza da darba ta shi tana nakuda ya bubuga ma ai sai ka gudu ko ko ko kuma yana buƙatar wani abu nashi likita ya buga ma sai ka gudu to kenan shine kakkari ne mai kofa kenan ai da kai makwabci bablike wanda bakka da bai sakan ma huskan madda zaka buga mai kofa ka ce a taimaka mu eh ba ka saki ba ka watsa amma dai duk taimako na yau da gobe na kan aikin ka ko kuma na wani abubuwa da zaka bai kamai kenan shine nan magana ibnuwa kuma yace a su can zamanin musulunci na farko mutum musulmi ya yi san dan uwan shi musulmi ko kuma dan uwan shi na jini fiye da wa da dukiya yace amma da yanzu wani zamani ya zo wanda kowa ya yi san kuɗi fiye da wa dan uwan shi musulmi to balle ma makwabci to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kan min jarin da yawa daga makwabci zai ratayi makwabcin shi ran tashin kiyama kenan cakulo shi ya kawo shi ya ce a ran tashin kiyama ya rabbi ya ubangiji haza wannan agalaka babu hudu ne ya rike kofar shi ba da ni ba ba ya rike kofar shi ba shi gida ba kenan ya rike kofar shi ta ta alheri ta kuma kyautatawa kenan bai kyautata bai kaza bai kaza fa mana a ma'arufahu sai yake hana ni duk wani alheri kenan in kai makocinka dukiya ko wani abu kenan sai ka samu ka kyautata mai haka wannan hadisin yake karantar da mu sai na gaba ko lokaci ya shiga na mukar da ya na sattin da daya sai ce babun la ya shiba udul jari idan kana da wadata kana da dukiya ko makocinka talaka ne sai aka yi ce la ya shiba kar ka rika koshi duna jari ko makocinka bai koshi ba kamar kana samun wani problem ba Allah ga masu sarunan ta bige biyar ga kaza ga kaza kai kuma unguwa mai kudi ne sosai mai kudi ne sosai ga kana kuma ga wannan ba Allah sai ya wuta ko wani shushara ne yake yi ko kuma wani dai ga yanin kasuwa ma bata kai bata kara ga iya an koro su daga lakwal ga kudin makaranta ba a biya ba ga kayan sallah bai yi ba kai kanka ka san bai da komi kai kuma ka yi karfin miliyayyika kenan kakka koshi kamar wannan brush din naka makwabcin naka haka nan ko da ke ita rayuwar wadda ko gani da kyauta da wani abubuwa wata arziki ne na Allah ba kowa zai wallahi Allah sai ba ka duki kawai ya sa ka gadi Allah yakan ba ka duki ya sa ka ya sa ya sa ka gadin da tsaron da yo tsaron da jama tun da ai tahiyya saka kai baka ci ba baka sha ba ka mutu kuma yara su hau sai ta hawan bida a duki ta hau tsawon mota da jan mota da kalan mota duk wani abubuwa suna buwat da kai kada ta ana mai sai yanzu zaman da ke kai haka ne yan zamani aka ce bashi ban su biya ma wani malami aka yi waje ko mika dai ta kan kasai bilalis dan ka mutu ma yanzu aka ce zawar iyalan zamani aka zo aka ce baba ana bin shi kaza ba kowa ne ba wa'ansu an gani wani malami yake bayani an zo an mutu aka zo aka ce baban nasu ana bin shi kaza ana bin shi kaza suka yi kai wannan baba ake bi ba mu araba gado a yau da ka ji mun zance kai wani ana kan araba gado mahu a cikin yara wani kito a bashi abas haka ba ake dole sai Allah eh wanda yake a bashi abas ni mun ga wannan shi ana rikici da bagawa shi take a bashi abar ka iya kawo ka iya da kalkilli a samu a samu kaza kaza shi to yake a bashi abar eh to kai yanzu ana cikin wannan duniyar zaka bar an san ka ruwaɗin kuna to amma dai sai kai a hankali sai ka gyara kuma wani zai abin da muke ganewa ita kyauta da nau'in ce kyauta Allah ne ke shaida mutum Allah eh za ga ai wani Allah ba shi dukiya gaba da baya gabas da yamma amma dai ana yawo da koshi ma a dai a dai da sau koshi ma ba ce balle wani shi bai ci ba matan shi shi bai ci ba eh wannan waye ya Allah ne sai tsarewawa wa an zuwa an ne makiyin ka ba zai shiga da su rayuwar da muke cikawa makiyin ka yake cin gadan ka wa ya hadu fa ali in suka dinta ko mijin matar ka ci gadan ka gado dukiyar ka sai tautar daga wani gida ta koma wani gida ka matse ka matse ka matse ba kai aiki alherin ba ka mutu ta auri wani ta shiga da ta shiga da hita duke ta kuma gidan wani maki yin kadima to kenan shine da yake ma babun babun la yashba'u duna jaru kakka tara dukiya ka tara ka tara kai kana ci kana koshi duna jaru kai kuma ba makocinka makocinka ga yana faka mai amfana mai komai sai dai a bude gida da mota mai tsada ka wato in ya zo ya duka ya faɗi yana ya alaji amma dai ai zaga mutane kiri in sallah ta zo yadda kawai diyan ka haka diyan makwabta wani mai kudin zaga zai so in azumi da dishin gafa ya fuska ce ya bada amma dai wani wallahi ya haƙari miliyan ka da dama gida ya shi ƙarfin gida ashirin amma dai Allah zai iya ba makwabci shi rushe gawa da kwasu da muna gani buhun shinkafa a azumi ya ba rago ga ta biya makwabci shi to da wannan wani abubuwan kyauta Allah ce سيجي حديثنا كشكرا تاشر تاشر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن زبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاعل تو سي منفصل تون متاشي kenan dai abin da yake cewa wannan ruwayi annabi yace laysal mu'minu ba mumune ne ba na kwarai wane allazi yashba'u wanda yana da wadata sosai yana koshi ya ci zabi ya ci kaji wa jaruhu ja'i'un kuma ya san makwabcin shi wani shushana ne ko kuma bai da komai na sai sai ma babu a gidan shi makwabcin shi yana da kwana da yiwa to wannan ba mumunin kirki ne ba in jiwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zamu tsaya daga nan sai mu tashi babe satin gaban Allah kai mu babe na 60 da 62 babun yaksuru ma'ul marika fa yaksuru ila shirani da fata abinda makaranta Allah ba mu ladan abinda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk